أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أنا متى تقص رمضان شكرا تدبو دير دريه biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a wannan tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na kumo aqua local government a jihar gomben nigeria wanda yau da taimakon allah za mu ɗora a kan aya ta 49 ko kuma aya ta 50 daidai a cikin suratu hud salam idan ba ku manta ba jiya mun gama kisar annabi nuhu da shi da mutanensa yau kuma da agajin allah za mu shiga kisar wato annabi hud din wanda ita surar daman sunanta suratu hud salam da kuma mutanensa adawa shi annabi hudu jama'arsa su ne adawa so yau za mu tashi wa ila adin akhahum huda na mara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون
الله مدوكين سركي وإلى عاد أخاهم هودا آداوة mun tura musu ɗan uwansu annabi hudu alaihi salam yani arsalna ila adin akhahum huda akhahum fin nasabi la dini ɗan uwansu a addini mana ɗan uwansu a dangantaka ba ɗan uwansu a addini ba adawa annabin da aka tura musu shine annabi hudu alaihi salam kuma ɗan uwansu ne idan an ce dan uwansu dan uwansu na jini ba wai dan uwansu na addini ba to ga shi ma dai abin da ya ce musu kamar yadda ɗabi'ar annabawa take duk wanda aka tura shi zuwa wasu mutane abin da yake kiran su yana kiran su ne zuwa ga bautar Allah shi shi kadai qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairu annaba hud ya ce wa mutanensa adawa ku bauta wa Allah ai wahidullah ku bauta wa Allah shi shi kadai malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta da ya cancanta ya dace a bauta masa in ba shi ba in amtum illa muftarun ku fa ba komai ba ne face abin da kuke yi na ƙarya ne dangane da ƙirƙirar shirka da kuma danganta ta ga Allah tabaraka wa ta'ala kalmar al-iftira'u a larabci tana nufin wato kirkirar ƙarya ku sani cewa ma antum ku dinnan ba komai bane fi ishrakikum a wajen shirkar da kuke da Allah illa kadhibun face makaryata ne to shi sakon da ya fara gaya musu shine ku bautawa Allah ku kadaita shi da bauta ba ku da wani abun bauta da cancanta da dacewa in ba Allah ba kuma ina shaida muku cewa abinda kuke yi na shirka da Allah ƙarya ce to sai ya ce mai kuma
ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun sai ce su ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi ajara ni ban tambaye ku ku bani lada ba shi ma dai kamar yadda annabi nuhu ya faɗa cewa shi aikinsa aikin da'awa ne aikin allah ne ba yana yi ne don neman lada ba ba yana yi ne don a biya shi kuɗi ba yana yi ne don Allah kuma dama mai aikin da'awa yana aiki ne don Allah don Allah shi kadai ya isa ya biya shi lada amma abin da yake yi babu wani dan adam da ya isa ya masa sakayya in ba mahalicinsa ba tabaraka wa ta'ala so ya ce ba na neman kuɗi ko lada a gare ku in ajiriya illa ala Allah ko in ajiriya illa ala alladhi fatarani face lada na ina neman sa ne ga wanda ya halicce ni kalmar fatarani tana nufin khalaqani ba ni da lada face a wurin wanda ya halicce ni shine Allah afala ta'qilun shin ba ku da hankali ne kamar dai shi wa'azin sa akwai dan zafi zafi ko kaga can yace in antum illa muftarun ku fa ba komai bane face makareta ne aya ta biyu kuma bayan ya rufe sai yace afala ta'qilun ku ba ku da hankali ne ina jin kaman annabi nuhu ya fi shi dan sauki saukin sha'ani to haka daman lamarin wa'azi yake wani malamin zaka ga yana da taushi yana da saukin sha'ani ko ba haka bane wani kuma malamin zaka ga yana da zafi yaji ne sosai zai jika ka iya jikawa sharkaf wani kuma sauki ne kawai arhani kawai to haka lamarin yake shi dai wannan uslubin sa saboda yanayin mutanen da yake da su suna da mugun taurin kai adawa manyan mutane ne kattin mutane ne suna gadara da girman jiki da ƙarfi da fawa to shi yasa shi ma yake musu abun haka wato azara azara ba daɗin ji ba dan komai ba ko sa dawo kan hanya ta ƙwarai na makaramkallah ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
يتي ويا قوم ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijin ku ku yi istighfari ku yi imani da shi ku yi kuma nemi ku nemi kuma gafara malaman tafsir suka ce al istighfar huna bi ma'anal iman billah aminu bihi ku yi imani da shi thumma tubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi min ibadati ghairihi dangane da bautar waninsa da kuka yi wa min salifi zunubikum da kuma zunubin ku da ya gabata idan kun yi haka yursili sama'a alaikum midarara Allah zai saukan muku da ruwa ruwa mamako daga sama ma'ana yursili sama'a alaikum mutatabi'an yursilullahu Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar muku da almatar mutatabi'an zai saukar muku da ruwa wani na bin wani shine mai darara ay marratan ba'da ukhra fi awqatil haja Allah zai saukar muku da ruwa lokaci bayan lokaci a lokacin da kuke bukata wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma Allah zai kara muku karfi a bisa karfin da kuke da shi ay yazidkum shiddatan ma'a shiddatikum Allah zai ba ku ƙarfi tare da ƙarfin da kuke da shi kun san adawa suna da ƙarfi mutane ne ƙarfafa to yace idan kun yi imani da Allah zai saukan muku da ruwa mai tarin yawa ku sha ku yi noma ku shayar da dabbobinku ku yi gini ku yi amfani da shi sannan kuma zai ƙara muku ƙarfi bayan ƙarfin da kuke da shi an ce Allah Ubangiji ya rike musu ruwa ne shekara uku malam adawa shekara uku suka suna neman ruwa Allah ya hana su matansu kuma aka hana su haihuwa duk a wannan shekarun ya rike su gam ba ruwan sama ba haihuwa to shine annabi hudu alaihi salam ya ce da su idan kun yi imani da Allah to wannan ruwa da kuka rasa shekara uku Allah zai sauka muku da shi matanku da suka kame suka kafe ba sa haihuwa to Allah zai dawo muku da haihuwar sannan kuma talauci da ya same ku tunda ba ruwan sama dole a samu talauci rashin ruwan sama alama ne na faruwar talauci a ƙasa so in an rasa ruwa a roƙi ruwa daidai yake da ana roƙon kuɗi to idan ya ba ku wannan ruwa za ku samu kuɗi sai ku samu yalwa sai ku samu wadata wala ta tawallau mujirimina to kada ku juya baya kuna masu mujirimanci kuna masu shirka kenan ina so ku lura da ayoyin da uslubin dai wa'azin wannan bawan Allah wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi abudullah ma lakum ilahun ghairu sai ce in antum illa muftarun lalle ku makareta ne ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani sai rufe ayar yace afala taqilun kuma ku da hankali ne sai sake cewa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم سير في آية ولا تتولوا مجرمين كركو جويا بايا كنا مشركي تسيتي مكم مالا
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن لك بتاركي آلهتنا عن قولك قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين to sun fara bada ansa ya musu zubi uku ba su ce komai ba to yanzu za su fara bada jawabi bari ku ji su kuma amsa su قالوا يا هود ما جئتنا ببينة suka ce yahudu duk wannan jawabi da kai baka zo mana da wata hujja ba ba hujja bayanin ka ba hujja ai ma jitana bi burhanin wa hujjatin wadihatin alama taqul duk wannan jawabi na cewa Allah shi kadai ake bautawa ba wani abun bauta in ba shi ba mu yi masa bauta shi shi kadai mu kadai tashi da bauta baka kawo mana wata hujja bayyananniya ba ma ji ita na bi bayyana don Allah ku ji suka ce wa ma nahnu bi tariki alihatina an kaulika kuma muna shaida maka mu ba za mu bar allolinmu ba shine aliha jam'i ne na ila wato ilahu abun bauta mu ba za mu bar allolinmu ba an kaulika saboda maganarka mu bar allolinmu saboda maganarka a mu ba za mu bari ba wa ma nahnu laka bimu'minin kuma mu ba za mu yi imani da kai ba subhanallah yani wa ma nahnu laka bimusaddiqin mu dai ba masu gaskata ka bane ba ku ji dan Allah irin wannan jawabi wanda yake gaggautsan jawabi jawabi wanda yake bai daɗi ba bayan wannan ainihin wato wa'azi da jan hankali da fadakarwa da bayani da ita musu amma duk da haka wai sai da suka nuna cewa wai bai da hujja bai da dalili to ku lura da wani abu guda duk lokacin da mutum yake kan bata yake kan rashin gaskiya to idan aka gaya masa gaskiya kullum kokari yake sai ya nuna wa jama'arsa cewa shi akan gaskiya yake duk da cewa shi fa yana kan bata ne amma wallahi sai ya ce shi akan gaskiya yake kuma wanda yake kiransa din nan akan bata yake yau ga annabin Allah an karyata shi an ce ba za a yi imani da shi ba to sai wani malami ya zo ya wa'azi ko wani malami ya zo ya karatu ko wani malami ya zo ya faɗakarwa sai kuma ba a yi imani da shi ba ko ba a gaskata abin da ya faɗa ba to sai ya daina wa'azi a'a bai kamata ya daina wa'azi ba yayi ta yi wa'azi ya aikin Allah ne tallace duk wanda Allah ya taimake ka ya karba shikenan ka ci riba ya ci riba idan kuma suka bar ma kayanka kana da lada su kuma suna game da azabar Allah to yanzu dai kun ji sakon su suka ce ba a kawo musu hujja ba ba a ba su wani dalili ba sannan su ba za su yi imani ba to anan nake so in ji hankalin yan uwa mu fahimci wannan musamman malamai masu wa'azi jama'a Allah ya kawo mu lokacin da ba a zuwa ana gaya wa mutane magana da ka haka ba tare da hujja ko da dalili ba duk lokacin da malami zai dora mutane akan wani abu sunan ibada ko addini ko faɗakarwa to da Allah ya yi ƙoƙari ya ba su hujja authority da za su iya dogaro da shi a ba su aya a ba su hadithi a ba su maganganun malamai a ba su hujja a ce wannan shine dalilin da ya sa muka ce ku yi kaza amma kawai mutum ya zo ya zauna ko ya ɗaura rawaninsa ko ya rike dogon carbinsa ko kuma shi aka ramuka Allah ne ko wani babban malami kawai ya ce a ta yin kaza wannan lokacin ya riga ya wuce dole sai an ba da me sai an ba da hujja sai an ba da dalili ku kuma mabiya duk lokacin da wani ya zo ya kira ku akan wani abu da sunan addini to ya kamata fa ku nemi hujja ku nemi dalili yanzu a nan gurin abin mamaki shine waɗannan mutanen annabi hudu alaihi salam adawa ba musulmi ba ne amma kaga wai annabi yana musu wazi amma suna cewa su fa sai an ba su hujja ashe wanda ba musulmi ba ma idan an mai wa'azi yana buƙatar a bashi hujja ai kwarai da gaske to yaya ga musulmi kuma ai shi ya fi cancanta idan an bashi magana a bashi hujja so malamai a yi haƙuri a ci gaba da bincike a ci gaba da karatu kuma a gaya wa mutane gaskiya a ɗora su akan hujja a ɗora su akan dalili kada a ɗora su akan ra'ayi a ɗora su akan abin da Allah ya ce abin da manzan Allah ya ce abin da Allah yake so abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so wannan idan an yi haka lalle an kyauta kuma an yi hanya irin ta annabawa Allah ya ganar da mu to sai suka sake ce da shi mai kuma إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون sai suka gaya masa bakar magana dama annabawa sun gaji wannan su yi wa'azi a zage su in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu mu dai abinda muke ce maka yahudu lallai allolin nan namu gumakan nan namu sun shafe ka da wani abu mummuna ma'ana ka je a wa'azinka ka taba allolinmu sun maka kofi ma'ana sun taba ka da wani abu ka samu matsala akwai wani noti da ya kwance a kanka akwai wata mushkila kenan shine in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu lalle wani bangare ne allolin wani bangare ne allolin mu sun shafe ka da wani abu saboda kana zagin su kana taba su kana cewa kaza to kuma da mun jama'a wannan fa shine hanyar waɗanda ba su da gaskiya kullum malami na sunna wanda yake kiran mutane zuwa gaskiya zaka ana ta sharhi a kansa sai ka ji ana yada cewa ai wane ya je hadari ya mutu wallahi ai wane ya je wallahi an kashe shi ai wane ma ya je ma bakinsa ya juya ta ƙeyansa ai wane ya kumbura ai wane wallahi idan sa ɗaya yana ta yoyo saboda ya zagi suwa ne ya zagi suwa ne aka ake bala kuma ba za ku ga komai ba sai alheri insha Allah la tarawna illa khairan insha Allah to ba komai tun daga annabin Allah annabi Hud alayhi salam ku duba wa'azin da yake amma cewa kai kai lalle Hud wannan wa'azi da kake yi ya sa ka samu hauka ta yanda allolin mu sun taba ka bawan Allah sai ya ce qala inni ushidu Allah ina rantse muku da Allah kuma ina shaidawa ubangiji akan kaina washhadu kuma kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikun lallai lallai lallai ni abun barranta ne dangane da abin da kuke shirka da shi lallai fa ni ba ruwana da gumakanku lallai ba ruwana da allolinku duk abin da za ku faɗa sun haukatar da ni sun sa na samu matsala sun sa na zama menene ni dai ba ni ba allolinku ni dai Allah kaɗai nake wa bauta sai ya ce me kuma min dunihi فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم to yace ni dai ina shaida muku kuma ku shaida lalle ni abun barranta ne dangane da abin da kuke shirka da shi suke shirka da shi da ubangiji shine min dunihi kuma bayan Allah kuna bautawa wani Allah min al-awthan yace fakiduni jami'an ku yi mun dukkan makircin da za ku yi mun na kaidi fahtalu fi makrikum ku je duk makircin da za ku yi wa durri antum wa ausanukum da cutar da ni da za ku yi ku da gumakanku sun la tunzirun kada ku saurara mun da Allah shi ma ransa ya baci kenan duk abin da za ku za kuna ganin za ku iya mun da ku da allolinku ko ku je ku yi ku je ku yi dan Allah kada wanda ya saurara mun in ji annabi hudu kada ku ɗaga mun kafa ko misƙalar zarratin ku je ku yi saboda ya san shirme ne kwari in suka dame ka shaltas kawai za ka saka me ka fesa musu sai su tashi daga aiki yaushe wani zai zo ya wani fada da wani annabi ko kuma wani zai zo ya fada da mai kira zuwa gaskiya kamar yanzu yadda yake da waɗanda suke fada da suke fada da gaskiya suke fada da kira zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce musamman kira zuwa ga alkitabu sunna suna ganin cewa za su yi nasara ba za su taɓa yin nasara ba ba yanda za mu ya faɗa da gaskiya fa yi nasara daman ba a taɓa yi ba kuma ba za a yi ba kuma Allah bai yi duniya wato a ci nasara akan masu gaskiya ba shi yasa gaba gadi ya faɗa ya ce duk abin da ma za ku yi kuje ku yi inni tawakkaltu ala Allah to kaji aqida sai ce ni na dogara ga Allah rabbi wa rabbikum ubangiji na kuma ubangijinku wani abu sai annabawa akwai iya wazi ka duba ba suna karyata ubangiji amma yace ni na yadda da Allah ubangiji na kuma ubangijinku kowa kwaso shine Allahnku ma min dabbatin babu wata dabba a bayan ƙasa illa huwa akhidun bi nasiyatiha face Allah ne yake rike da nasiya ta kwallumanta ma'ana ainihin wato makwarkwadarta Allah shi yake rayawa shi yake kashewa kuma din a hannun Allah kuke inna rabbi ala siratin mustaqim lalle lalle ubangiji na yana kan hanya madaidaiciya to lalle kamran annabi hudu ya baci kuma ya fara mayar da martani shi ma in lokacin da mutum ya faɗi gaskiya ya faɗi gaskiya sai aka zo aka faɗi wani abu da zai rushe gaskiyarsa to ba laifi in yayi bayanin abin da yake a cikin hakika amma ku lura babu zagi babu cin mutunci saboda ba a son wa'azi ana zagi ana cin mutunci ana kyara ana wulakantarwa ana habaici ana wane ne a wa'azi na musulunci ba a san wannan a a yi wa mutane bayanin gaskiya ka gaya mutum gaskiya amma ya jike da gumi sharkaf inda ka gaya masa gaskiya baka zage shi ba baka kira sunansa ba baka ci mutuncinsa ba ko ba haka bane ba amma dai gaskiya idan ta zo a fede ta Allah ya ganar da mu a muna cikin wannan karatu a yanzu dinnan mun yi babban bako cikin yan uwa kuma wato shugabanni da jagorori na wannan gari shine dan uwa Alhaji Usman Bello a yi hakuri ban sani ba ko yana son sunan ko baya so da ake ce da shi wall ban sani ba da dai muna yara na sa ana ce masa wall amma ban sani ba ko yana so ko baya so in baya so ya mun afuwa gashi nan ya zo cikin wannan tafsiri ba dan wani abu ba an ce dazu dazu ne ya zo daga abuja ya ce bari ya kawo ziyara wajen wannan karatu kuma ina jin wannan shine na farkon zuwansa in dai ba yana zuwa yana buya a gefe ba so muna fatan allah ya Allah ya saka masa da alkhairi kuma wani majalisi na karatun tafsiri gaba ɗaya suna maka sannu da zuwa ranka ya daɗe Allah ya taimake ka kuma al'umma tana nan tana jiran gudunmawarka da taimakonka da za ka ba wa addinin Allah ko ko ya kamata mu kyale shi bai ba da taimako ba yawwa to ana nan ana jiran ka kai dai ka san ko me yake gudana muna fatan Allah ya taimaka maka Allah ya maka jagoranci baban badanci muke ba amma muna gaya maka gaskiya idan ka taimaki Allah da abin da Allah ya hore maka zaka samu nasara da agajin ubangiji kuma da dai kana taimakawa kamar yadda labari yake zuwa mana muna fatan Allah ya agaza ma da kuma waɗanda suka zo suka rako ka a wannan wuri kuma yana ba da uzuri saboda yana kan hanya cewa ba zai iya zama har a tashi daga wannan ainihin karatu ba kamar yadda kowa ya sani dai akwai uzurruka muna fatan alkhairi dai gaba ɗaya ina a ran bakin ku muna yi masa addu'a Allah ya taimake shi Allah ba shi lada akan abin da yake na alheri na kuskure kuma Allah ya masa afuwa Allah ya rangwanta masa kuma a ci gaba da taimaka al'umma kamar yadda aka saba ana taimaka musu kuma al'umma musulmi suna da buƙatar taimakon ku a wannan lokaci a yanzu Allah ya sani Najeriya tana cikin wani yanayi da tana da buƙatar irin ku irin ku da Allah ya matsar da ku can sama sama ku taimaka fi sabilillahi ku yi iya abin da za ku yi kafin lokaci ko kwana ya ƙare muku ku taimaki addinin Allah ku taimaki al'umma ku ku taimaki jama'ar ku ku taimaka wa ɓangaren ku lalle a rinka jin motsin ku a majalisa a rinka jin motsin ku a majalisa kuna ba da gudunmawa halin da musulmi ko halin da arewa gaba ɗaya take ciki gaskiya yana buƙatar madadi da agaji irin naku muna fatan insha Allah ba za ka ji shiga cikin layin waɗanda suke yin shiru ba za mu ji motsin ka insha Allah ta'ala ta kowane bangare Allah ya saka da alkhairi Allah ya baka ladan ziyara da ake ainihin wato bawa duk wanda ya zo ya yi ziyara saboda Allah Allah ya taimake ka na'am ban ji ba to akwai kabbara ku ƙara wata kabbarar ku ƙara ta uku daman shi yasa ake son masu dan maiko maiko su rinka zuwa wuri kaga yanzu tunda tunda muke zaune a gurin na wallahi naira ɗaya ba wanda ya bamu inda ba wani abu a boye ba a ya ce a gaya muku cewa cikin gudunmawar da zai ba wa sunna da kuma gudunmawar da zai ba wannan gari da wannan tafsiri wannan tafsirin ga kyamara nan ta sunna tv tana ɗauka ya ce ya ɗauki nauyin saka wannan karatu a sunna tv kwana goma a cikin wannan wata na ramadana insha Allahu ta'ala so muna maka godiya Allah ya baka lada kuma Allah ya baka ikon cika wannan alkawari kuma bayan kwana goma Allah sa ka cika ta sauran kwanakin ma dan ramadan din kwana talatin ne insha Allahu ta'ala so muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah shi ba da lada ko daga yanzu za mu iya cewa Allah kiyaye hanya je ka kawai ka biya arama mu je فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ الله yake cewa min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah annabi hudu yace ni na dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala rabbi wa rabbikum ubangijina kuma ubangijinku ma min dabbatin fil ardi illa huwa akhidun bi nasiyatiha babu wata dabba a bayan ƙasa face Allah shi yake riko da makwarkwadata inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangijina yana kan hanya miƙaƙiya fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum annabi hudu ya ce da mutanensa idan kuka juya baya kalmar fa'in tawallau tana nufin fa'in tatawallau fa'in tatawallau ayyani fa'in turidu amma da'autukum ilai idan kuka kau da kai dangane da abin da na kiraye ku zuwa gare shi faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum haƙiƙa ni na isar muku abinda aka aiko ni da shi zuwa gare ku ko da kun juya baya kun ki ku karɓi wa'azina ko da kun juya baya kun ki ku karɓi karatuna to haƙiƙa ni dai na yi alkawari zan ainihin wato isar da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya aiko ni isan muku wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai canja da wasu mutane ba ku ba tunda ku din kun fandare wa ubangiji to Allah zai canja wasu yastabdilu bikum qauman ghairakum atwa minkum Allah zai canja wasu mutane ba ku ba da suka fi ku biyayya ga ubangiji yuwahhidunahu wa ya'budunahu suna kadaita ubangiji kuma suna bauta masa wala tadurrunahu shay'a ba za su cutar da shi da komai ba ko ku ba za ku cutar da shi da komai ba dan wani ya juya ya ƙi bi ubangiji wallahi bai sai wa Allah komai ba idan kun ki ku yi sallah ba za ku cutar da Allah da komai ba in kun ki ku ba da zakka ba za ku cutar da Allah da komai ba idan kun ki ku yi da'awa zuwa ga hanyar Allah ba za ku cutar da Allah da komai ba idan kun ki ku taimakawa mabukata ba za ku cutar da Allah da komai ba la tanqusunahu shay'an ba za ku tauyi Allah da komai ba kuma Allah zai halakar da ku kuma ba abin da zai faru inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lalle ubangiji na mai dukkan iko ne akan komai kuma mai kariya ne mai tsaro ala kulli shay'in hafiz ma'ana mai tsaro da kariya akan komai li kulli shay'in hafizun yahfazuni min an tanalu bisu an tanaluni bisu ubangiji zai tsare ni ba ku isa ku shafe ni da wani abun cutarwa ba to wannan dai shine abinda annabi hudu yake gaya musu abinda malamai suke faɗa wannan annabi hudu yana daga cikin annabawa da suke da wato confidence idan sun zo magana idan kun lura kun ga ya faɗa ce duk abin da ma kuke ga za ku iya mun ku je ku yi sannan kuma ni ina shaida muku ko ku karɓi wa'azina ko ba ku karɓa ba ko ku karɓi karatuna ko ba ku karɓi karatuna ba ni dai na san Allah ya turo ni ne in zo in yi wa'azi gare ku kuma na isar da sakon Allah a gare ku idan kun bi Allah shi kenan idan ba ku bi Allah ba Allah zai canja wasu ya kawo wasu ba ku wanda suka bi suka fi ku bin Allah sannan ba za ku cutar da Allah da komai ba kuma Allah zai halakar da ku ya muku azaba kuma ba abin da zai biyo baya ba wanda ya sai challenge ubangiji ko ya ce dan me yasa in halakar da su to wannan yana nuna cewa jama'a ku yi amfani da damar da kuka samu wajen bin Allah ko dai ku bi Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da kuke da damar ku bi shi ko kuma ba ku bi shi ba Allah zai kawo wasu wanda za su bi shi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im idan kun bi ubangiji tabaraka wa ta'ala to yayi daidai idan ba ku ba kuma Allah zai kawo wasu mutanen ba ku ba zai canja ku fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin sifar waɗannan mutane suna son Allah Allah yana son su suna yin jihadi saboda Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi wajen faɗar gaskiya da isar da gaskiya ba sa jin tsoron zargin mai zargi so idan ku na nan ba ku yi wa Allah bauta ba to Allah zai kawo wasu kai yanzu in baka yi sunna ba Allah sai ya tashi ɗanka ya yi sunna idan ɗanka bai yi ba a cikin jikokinka wani ya yi ai idan duka ba su yi ba matakka ta yi in matakka ba ta yi ba agolar gidanka ta yi idan ba ta yi ba direban ka ya yi in bai yi ba mai sharan ka ya yi kai ba zai yi ba ma a ce gidanka babu wakilin sunna bai zai taɓa yiwa ba insha Allah sai an samu wanda yake da ra'ayin ya sunnar Allah yabi gaskiya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai Allah ya sake cewa me kuma walamma jaa amruna najjayna hudan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ شكرا لما رأوا بنجي يازو الله يشي ولما جاء أمرنا يا عند الأمر مو يزو شيني عذاب مو kalmar amruna anan tana nufin azaba wani lokacin sau da yawa Allah Ubangiji yana yin kinaya baya ambatan kalmar azaba din directly sau da yawa a cikin Qur'ani kamar yadda mun sha karantawa da ku yace yayin da azabar mu ta zo najjaina hudan sai muka tserar da hudu ma'ana annabi hudu kenan ba shi kadai ba walladina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi an ce wanda suka yi imani tare da shi sun kai mutum dubu hudu kaga bambancinsa da annabi nuhu kenan bi rahmatin minna da ni'ima da rahama daga gare mu wa najjaynahum min azabin ghaliz kuma muka kubutar da su daga azaba mai kauri to wace azaba ce me aka yi aka halakar da waɗannan mutane adawa iska Allah ya turo musu iska iska wasu malaman suka ce kuma bayan iskar kuma akwai azabu yawmil qiyama azaba ta ranar tashi alkiyama mun kubutar da hudu a nan duniya kuma za mu kubutar da hudu a lahira insha Allah da shi da mutanensa da wanda suka bi shi to kaga dai ƙarshen alewa dai ƙasa duk taurin kan da waɗannan mutane mabiya annabawa suke yi daga ƙarshe dai sai dai ku je a ce Allah ya halakar da su jama'a wannan a duniya ne fa labarin su fa ya riga ya wuce an yi zamanin su tuntuni ya wuce yanzu fa kawai ana mana fefayin ne ake riwayanin ake daɗa maimaita mana kuma ana yi ne ba wai don mu more wa tarihi mu ji daɗin tarihi ba a'a ni da kai mu yi ƙoƙari mu kyautata mu'amalar mu mu yi aiki i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ku yi aiki kowanne ɗaya daga cikin ku Allah ya sauƙaƙa masa abin da ya halicce shi dan shi fa idan Allah ya taimake ka kana sallah da azumi akai akai to alamun cewa kai dan aljanna ne idan ko ka wayi gari ba ka yin waɗannan abubuwa kai a layin banza kake to alamun cewa fa kai abincin wuta ne to shi yasa annabi yace ku yi ta aiki ku yi ta aiki to sai yace me kuma وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود شنو الله يكتشف وتلك عاد waɗancan da aka baku labari su ne adawa jahadu bi ayati rabbihim sun ƙaryata ayoyin ubangijinsu wa asau rusulahu kuma sun saba wa manzanninsa a'a yaya aka ce sun saba wa manzanninsa alhali kuma tun da ana ta ba mu labarin manzo ɗaya ne annabi hudu shi kadai kuma yanzu nan qur'ani ya ce wa asau rusulahu sai aka ce a ai yadda al'amarin yake matsayin annabi guda ɗaya in aka saba wa annabi guda ɗaya kamar an saba wa dukkan annabawa ne ina in ka saba wa gaskiyar da annabi muhammadu ya zo da ita to kamar ka saba wa gaskiyar da annabi ibrahim ya zo da ita da ta ilyasu da ta hudu da ta suleiman da ta dawuda da ta isa da ta musa da ta haruna duk annabi ɗaya idan ka karyata kamar ka karyata dukkan annabawa ne saboda matsayinsa da girmansa zakarahu Allahu bi lafzil jam'i Allah ubangiji ya ambace shi da lafazi na jam'i li'annahu man kadhaba rasulan wahida kaman kadhaba jami'ar rusul wanda ya karyata annabi ɗaya kamar wanda ya karyata dukkan annabawa ne sun karyata annabawan Allah wa utbi'u wattaba'u amra kulli jabbarin anid sun bi al'amarin dukkan wani jabberi mai girman kai anidun wanda baya karban gaskiya shine anid jabber shine almutakabbir ko jabbar in an ce aljabbar ana nufin almutakabbir in an ce al'anid a larabci ana nufin alladhi la yaqbalu alhaqqa duk mutumin da idan ka gaya masa gaskiya baya karba to sunansa anidi sunansa me anidi mai kin gaskiya kenan kalmar al'anidu da al'anidu da al'anudu da al'mu'anidu suna nufin wato alladhi la yaqbalu al-haqqa walladhi yu'aridu al-haqqa idza ja'ahu wanda baya karban gaskiya wanda idan gaskiyar ta zo sai rinka fada da ita wannan shine wato al'anid to sun ƙi su bi annabin Allah sun bi maganar wato maƙaryata sun bi maganar masu girman kai wa utbi'u fi hadhihi dunya la'anatan ko ba karanta ba wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana sakamakon adawa shine bayan halakar da su da Allah yayi kuma Allah ya bi su a wannan duniya da la'anta urdifu la'anatan talhaquhum wa tansarifu ma'ahum an goya musu rahama da za ta bi bayan su idan sun juya la'anan nan ta bi su to me ake nufi da la'ana ya koyan uwana la'ana shine al-ib'adu wa tardu ar rahmatillah a nesantar da mutum a kore shi daga rahamar ubangiji ba ma wannan kaɗai ba wa yawmal qiyama a duniya ga tsinuwa wa yawmal qiyamati a lahira ma kuma ga la'anta lu'inu fid duniya wa sayul'anuna fil akhirah ko kuma lu'inu fil akhirah kama lu'inu fid duniya an tsitsine musu albarka an nesanta su da rahamar ubangiji a lahira kamar yadda aka musu a duniya bayan sun halaka din kuma aka yi ta cewa Allah ya tsine musu albarka wai adawa kenan sai Allah ya ce ala inna adan kafaru rabbahum ku saurara masu saurare lalle fa adawa sun kafirce wa ubangijinsu kalmar kafaru rabbahum tana nufin kafaru bi rabbihim sun kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala ala ku saurara in ji Allah bu'dan li'adin qaumi hud nisanta ta tabbata ga adawa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam Allah ya tsora su cikin halaka Allah kuma ya tsora su cikin tabewa Allah kuma ya ɗora su akan tsinuwa da la'anta duka wannan in ka tattara ka haɗe wai saboda me saboda sun ƙaryata annabi ɗaya shi sa da mutane sun san matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane sun san daraja manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to da ba su ƙaryata sunnarsa ba da ba su ƙaryata addininsa ba da ba su karyata qur'anin da ya zo da shi ba da sun rungumi wannan alqur'ani sun yi ta karanta shi suna aiki da shi ku duba waɗanda suka san darajar manzan Allah suka san matsayin annabi sahabban annabi malam yawo yawo idan manzan Allah ya tofar yayi kaki kak ya tofa a hannun wani daga cikin su yake fadawa yawun manzan Allah baya diga a ƙasa saboda me sun san kwaliti ɗinsa sun san darajarsa gumi gumin manzan Allah gumin shi baya zuba a banza guminsa taransa ake a kwalba ana mai da shi turare akwai wannan mataru mai sa ummu salama matar abu talhat ansari wata rana manzan Allah ya kai ziyara gidanta daman babbar mace ce mai matsayi cikin manyan mata sahabbai ma suna kai mata ziyara annabi ya je da rana ta yi masa shimfiɗa ta kawo mai abinci ya ci sai ya ɗan gida ya ɗan huta ma a gidanta har bacci ya kama shi da baccin rana ya kama shi ya kwanta sai ya yi gumi a shimfiɗar sai ta jike sharkaf da gumin annabi don manzo Allah yana yin gumi sannan ku sallallahu alaihi sannan kuma yana da gashi da yawa gashin manzo Allah har kafaɗarsa so inda ya kwanta din gashin sai ya zuzzuba sannan guminsa sai ya jika wurin manzo Allah yana tashi wannan mata ai ta samu arziki sai ta bi ta tsitsince wannan gashin duka ta tattare saboda mu'jizar annabi ana amfani da gashinsa ana tabarruki da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tattare wannan gumin da ya taba suturar ko shimfidar da ta yi masa sai ta ɗiba tana matsewa ta zuba shi a kwalba sai ta mai da shi turaren da take shafawa jikinta saboda tsabar ƙaunar annabi abu talha din ya zo a riwaya imam tirmidhi kamar yadda ya kawo a cikin shama'il muhammadiyya wata rana manzon Allah an yi masa aski wanzamin da ya masa aski din da ya aske bangaren dama daman sunna idan za a ma aski a fara aski ma bangaren dama duk wanda ya je mika kansa wa mai aski ko wanzami ka ce fara da dama shine sunna kai ya je danna maka aska ta hagun ka je ka tashi da hagun hagun a'a ya fara maka ta dama shine sunna manzo Allah yana so a rinka fara abu da dama so da ya bayar aka aske mai wannan bangaren sai ya ba abu talha ya ce ga wannan wannan wannan wannan gashin ka raba mutane ka ji abu mamaki gashin annabi ake raba mutane ya sake aske wanzami ya sake aske ɗaya bangaren sai manzo Allah ya da bashi ya ce ka raba mutane abu talha ya bi mutane yana raba musu wannan gashin wani a bashi kwaya ɗaya wani a bashi biyu mutane suna ta kokawa don karɓan gashin annabi suna tabarruki da shi mala wani ma cikin sabai ko anas ko wani sa da yazo zai bar duniya ya ce don Allah a dan jefa masa gashin annabin nan a cikin ihramin sa dan ya dan tafi da shi ko ya dan samu tabarruki ka duba inda suke kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani wanzami wata rana ya manzon Allah kaho kaho da muka nisance shi yanzu ba ma yi da yawan jama'a mu ba a kaho wanzaman ma sun daina yin kafan amma kaho yana da asali kaho yana da kyau kaho yana da amfani duk wanda Allah ya jarrabe shi da wani ciwon kai kai kai magani ya gagara je ka ai ma kaho je ka ka bada kansu aske shi ai maka kaho insha Allah ka samu waraka wani ciwon baya da ya dame ka rasa yadda zaka yi je ka ka bar su yi maka kaho ko wani ciwon kafa da yake damu ka je ka bar ai ma kaho kaho din nan ana cire mummunan jini ne da ke jikin mutum so annabi yana yin kaho akwai hadisai da yawa da suke magana akan kaho wannan wanzami da yawa manzon Allah kaho sallallahu alaihi wasallama haka a ka'ida idan ya ɗebe ainihin wannan jinin zai je zubar da shi ne wanzami yana gama kaho akar makalla kawai sai ya daga kafan nan kawai jinin annabin kawai sai kwankwade shi ya mukurwa ya haɗiye jinin gabaki ɗaya na kafan annabi ya gan shi ya ce to kai dai wutar jahannama ba za ta ci ka ba lesh saboda me ya yi tabarruki da jinin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ya zo riwayar bukhari da muslim idan manzon Allah ya zo alwala malam ruwan alwalarsa ba a bari ya dige a ƙasa ruwan alwala na annabi baya diga a ƙasa wannan al'ummar da ta san darajar annabinta kenan ta san kimar shi tattarewa suke yi kadu yaktatiluna ala wadu'ihi kamar sa kashe kansu saboda taron ruwan alwalan annabi saboda Allah ya nuna musu mu'ujiza kala-kala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata ran zuwa aka yi za a yi alwalar gaba ɗaya aka nemi ruwa aka rasa sama da ƙasa ya za a yi annabi ya ce ina kwanan da za ku yi kuke neman ruwan suka ce gashi nan ba komai kawai sai ya dauke yan yatsun saka kun ga wannan yatsu kawai sai ya kafa haka ya kafa a cikin ƙwaryar wallahi malam kawai sai hannun ne ya zama famfo fa yana ta zubar da ruwa manzo Allah ya ce ku zo ku yi alwala suka yi ta ɗiban ruwa suna alwala ce ku sha suka sha ku ba dabbobinku suka bayar hannu dai yana ta zubar da ruwa suka ga wani famfo famfon da ba a yi masa tono a ƙasa ba Allahu akbar wannan yana nuna matsayi da daraja annabi bayan sun gama suka ga ikon Allah bawan Allah ne ya naɗe hannunsa kawai ya mayar aljihunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zo wata rana an je yaƙi an kawo abinci ba zai ishi mutane ba annabi sallallahu alaihi wa sallama an gayyace shi ya zo ya ci wannan abinci shi kadai shi ko da ya zo tahowa sai ya lodo mutane ya ce ku taho wanzan Allah kenan mai tausayi mai kyauta mai jin kai ba ni ne da kai ban an dan kira mu wani wuri sai mutum ya kewaye ya tafi shi kadai shi da ya zo sai ya ɗebi abokanan tafiya ce ku zo mu tafi wanda ya gayyace shi din Jabir dan Abdullahi ne in ban manta ba sai ce tab ya je gaya mata sai ce tab ke yawan wanzu Allah fa ya yanka mana fa abincin nan gabaki ɗaya ba zai ishi mutanen nan ba kuma gashi manzo Allah ya yi gayya yaya za a yi suka rasa inda za su sa kansu manzo Allah ya ga alamar sun firgita sun tsorata a zo da abincin ba zai kai ba sai annabi ya ce a kawo ina tukunyar da ake dafa abincin aka ce gata na aka ce ya ce to a batta akan wutar kada kada a me kada a sauke ta aka nuna masa ita yace a bude ta aka bude ta sai ya je yayi addu'a da ya je yayi addu'a sai ya ce a kira mutane su ta shigowa mutum goma goma goma goma su zo su zauna su ci abinci matan nan tana mamaki cewa ya za a mutum goma goma su cinne wani abinci yace kawai a shigo ba matsala sabai shigo a kawo katon kwanon a zuba mutum goma in sun ci a ce su kubuta wasu su shigo ku fita wasu shigo a yi ta ɗiba a yi ta ɗiba a yi ta ɗiba suna ganin ikon Allah malam tukunyar nan idan an ɗebe ta an ɗebe ta kawai sai ta da bulbulowa idan an ɗebe ta an ɗebe ta sai ta da bulbulowa malam sai da mutanen nan suka cinye abin suka ci abincin nan min indi akhirihim gabaki ɗayan su sai manzo Allah ya ce ya ce to a duba tukunyar a ga abincin ya kare aka duba aka ce ai ya rasulullahi abincin nan ma kaman ma ba a ɗebi komai ba ya ce to kuje ku ci jama'a wannan 'yan misalai ne kaɗan da ke nuna waɗannan mutanen Allah ya nuna musu matsayi da daraja annabi to kowane manzan Allah fa daga cikin annabawan nan idan aka baka labari tarihinsa dan dai muna wucewa ne a gurguje wallahi zaka ga akwai wani abin da yake ya zama wajibi yu'minu minhu al-bashar dan adam yayi imani da shi amma kash wanda ya wayi gari ya karyata annabi daga cikin annabawan Allah ko ya yi imani da wani daga cikinsu bai yi imani da wasu daga ciki ba hasara da tabewa ta tabbata Allah ya kiyaye mu to bayan wannan sai kuma Allah ya ce mi abinda za mu rufe da shi na'am وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب an kammala adawa sai kuma samudawa waɗannan mutanen a cikin halittu babu babu wato babu jama'ar da Allah ya musa girman halitta irinsu dan an ce kaga waɗannan mutane wato yadda kaga ina irin katuwar kuka din nan da kake gani katuwa mai girma to mutum ɗaya daga cikin su haka yi dutse fa suke suke faskara suke faskara su yi gidaje ba ruwansu da wani ginin bulo da wani abin nan idan sun zo sai mutum ya samu katon dutse da hannunsa kawai fas fas fas fa fas fas fas fas kawai sai ya gida dutsen hannunsu shine digarsu kuma shine cebur ɗinsu shi yasa ai kaji can yace wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum to annabi hudu sai Allah ya hada shi da wadannan mutane to shi kuma annabi salihu dattijo bawan Allah sai Allah ya hada shi da samudawa shine ake cewa ka ai wannan kato ne kamar ba samude ma'ana kaya ne guda iya diba wa ila samuda akhahum saliha samudawa mun aika musu dan uwansu dan uwansu a jini dan garinsu ba bako ba dan kwatana ba dan tuwaris ba ba daga sama ya fado ba dan gari ne sai Allah ya turo musu dan uwansu salihu qala ya qaumi abudullah shi ma dai yace ya ku mutane ku bauta wa Allah wannan tauhidin dai shine abin da kowane annabi yake kira malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta da cancanta da dacewa in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala huwa ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha Allah shi ya fari halittar ku a bayan ƙasa shine ansha'akum ibtada'a khalqakum min al-ardi shi ya fari halittar ku daga ƙasa an ce wato waɗannan mutane saboda girman halittarsu su gani suke yi ma kamar wato su suka yi kansu to amma cikin wa'azin da yake musu shi wannan annabi sai ya nuna musu cewa ku din fa yin ku aka yi waye yayi ku ubangijin da nake wa'azi ku bi shi shi yayi ku wasta'amarakum fiha kuma shi Allah din shine ya sanya ku masu rayuwa a wannan ƙasa Allah ya tsawaita rayuwarku shine ista'amarakum aka ce samudawa ko mutum ɗaya yana rayuwa ya daɗe ya kai shekara ɗari uku ɗari uku ma kaɗan ne ba samude mutum ɗaya imam al-bazawi ya faɗa cikin tafsirinsa ya ce ba samude mutum ɗaya yana iya rayuwa shi shekari shekara dubu shine ma'anan wasta'amarakum fiha haka kuma adawan ba'ade mutanen annabi hudu mutum ɗaya sai ya rayu shekara dubu muka Allah ya ji kanwai a kwarai da gaske ai muka yadda ka san roran wake muka zo ba a daɗewa ba ka gama morewa ba duniya ma za ka tafi wallahi ai kyanta da yadda za a ce ka ɗan samu ɗari biyu ko ba ka bane ba dan more ka shakata a ce da shekara ɗari da sauran ƙarfinka da kai ake gogawa yawwa amma wallahi yanzu kana ƙetare arba'in hawan jini ya danne ka ciwon siga ya kawo ma ziyara ciwon hanta yana lalumar ka ciwon gadon baya ya makoce ka ciwon kafa dan uwanka ne danginka ne kullum kana ƙetare shekara arba'in din nan you are due to kowace cuta ta hauka eh mutane yawanci fa ba su da lafiya ba wani gari aka kawo wani inji a wani asibiti ana gwada mutane wai mutum ya je a dan ya hau a gwada shi a ga lafiyarsa shi wannan injin idan kawo shi zai faɗi duk cututtukan da suke jikinka ko guda nawa ne sai mutum ya taho yana takama ai shi lafiyarsa kalau bai da matsala sai ka hau injin nan in ya fara kara kir sai ya irga maka cuta saba'in da bakwai wani ya ce kai ku duba mun kwamfuta na aka ce wallahi daidai ne cuta kala kala saba'in da bakwai wannan lafiyayyen mutum kenan wani ya zo ya hau yana hawa mala aka irga mai cuta ɗari da hamsin magani kurin aka zo rubuta maka sai a rubuta ma maganin naira dubu ɗari biyu da hamsin na wannan cututtukan wallahi mala mutane ba su da lafiya ba lallabawa kawai ake yi yaro karami jariri wai sai a haife shi wai yana ciwon zuciya haka wata ɗalibar mu wata rana wai ta haihu ta ce da Allah mala a taimaka da addu'a nace me ya faru ce wallahi yaro ne jariri na haife shi da ciwon zuciya nace jariri da ciwon zuciya shi ne bai fara neman masara ba ba matsalar albashi bai fara neman aiki ba babu ni shiga jami'a babu waye waye proposal sister na ta kai shekara uku ba ta gaba ba ta ba eh ko kaga mutum an haife shi shekara biyar wallah baya gaba baya baya shekara biyar yaro dan kut da shi a zaune shekara biyar shi bai fara tafiya ba ballantana ma ya fara motsawa yana zaune kuma wai shi ma wai jira yake fa shi ma zai girma ya zo ya yi tsiya a duniya kai Allah sauke ne Allah ya kara mana imani da lafiya ko ba ka ba fastaghfiruhu to ku nemi gafara ubangiji thumma tubu ilaihi ku tuba zuwa gare shi inna rabbi qaribun mujib lalle ubangiji na qaribun makusanci ne ga muminai mujibun kuma shine mai amsa addu'ar su ga baki daya ana nuna mun lokaci yayi abinda na faɗa na daidai ina roƙon Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar ubangiji anan ya kamata mu dakata sai mu saurari tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh